الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهدي ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بعد ruwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da saduwa a wannan yammaci na laraba daren alhamis yau tara ne ga watan shida watan jumada al'akhira bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama shekara 1400 da 46 wanda kuma ya dace da yau sha ɗaya ne ga watan sha biyu hijiran miladiya 2024 ci gaba da karatun mana tafsirin alkur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka na iyawu sunna da ke wannan unguwa ta fantani nan cikin garin gombe fadar jihar gombe muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya idan ba a manta ba satin da ya wuce mun tsaya ne a ƙarshen aya ta arba'in da tara cikin wannan sura mai albarka suratul baqara yau wannan shine darasin mu na nawa yau shine a karatun mu na 11 cikin wannan sura suratul baqara za mu tashi insha Allah daga kan wannan ayan yau karatun namu da kafin mu shiga karatu alarama malam bashir muna maka barka da dawowa ya je kasa mai tsarki kuma ya dawo ya sake yin wata tafiya zuwa yola bisa umarnin shugaba abdullahi balalau da za kuma allahu khairan alarama a kafin nan insha allahu yau karatun namu karatu-karatu ne lacce-lacce haka ina fata an gane shi yasa ba fito da tafsiri ba yau a za mu tashi akan aya ayoyi guda biyu za mu karanta saboda suna da alaka akwai wuri shigo ciki suna da alaka da insha allahu abin da nake so ne magana a kai za mu tashi a farkon aya tara mai da tara wai najjera ku min ali fir'aun وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وبنجي سبحانه وتعالى يا cigaba da tunawa banu Isra'il irin ni'imomin da ya musu za mu yi tafiya mai tsayi cikin wannan sura ta albakara muna tattauna abin da shafi banu isra'il yahudawa da ainihin ababen da ya shiga tsakaninsu da annabinsu annabin musa da kuma ubangijinsu ubangijinu gaba ɗaya subhanahu wa ta'ala a nan allah ci gaba da cina musu kamar da mu karanta satin da ya gabata allah ce wa iz najjaynakum min ali fir'aun ku cina lokacin da muka tsiratar da ku daga mutanen fir'auna kalman alu tana ɗaukan jama'a jama'an wani shi yasa waɗansu malamai suka ce da an ce Allah salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin duk mai imani ya shiga ciki ina fata an gane inda kana cikin al'umma Muhammadiyya wacce ta yi imani da wannan annabin da sakon da ya zo da shi ka shiga cikin wannan salati shi yasa yana daga cikin alkhairi na wannan al'umma da Allah ta kuntum khayra ummatin idan har kai mutumin kirki ne to har makiyinka ma yana maka addu'a bai sani ba ina fata an gane saboda a wurin tahiya idan ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina in kai salihi ne ka shiga ciki ko yana jin haushin ka ka shiga ciki ina fata an gane ke sa dan kaga in ka zama salihi to ka huta to sai adam malamai suka ce alu fir'aun ana nufin jama'an fir'auna Allah ya ta kira mutanen shi da alu abin da ya kira mutanen annabi Musa da alu Musa وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين سورة البقرة ko can gaba to Allah ya ce ku tuna lokacin da muka ainihin tsiratar da ku daga mutanen Fir'auna yasumunakum su'al azabi suna ɗanɗana muku wato mummunan azaba yudabbihuna abana'akum kaman ka ce wani irin azaba suke ɗanɗana musu ko kuma su ne suke tambaya wani irin azaba suke ɗanɗana mana domin ka duba anan fa waɗanda ake magana da su a lokacin ba su aka yi wa azaban ba dan yahudawa ne da suke rayuwa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga ba su san fir'auna ba kawai labarin da suka ci amma Allah sai ke jingina abin da su wa idh najjaynakum ku tuna lokacin da muka tsiratar da ku ina fata an gane sannan ya sumuna kun yana ɗanɗana muku saboda kakanninsu aka yi wa ina fata an gane da duk abin da shafi asalin ka kai ma ya shafe ka an azabtar da kakanninsu su ma ya shafe su yasa Allah ke jingina maganar zuwa gare su yasumuna kun suwal azab yana ɗanɗana muku mummunan azaba to kamar sun ce wani irin azaba ne suna neman tafsirin azaba da har Allah da kira ta mummuna da aka ɗanɗana wa kakanninsu sai ce yi zabbi huna a mana'aku suna yanka ‘ya'yayenku maza wa ya sta hayu da nisa'akun suna kuma raya ‘ya'yanku mata nan kalmar rayawa ɗin shi ne ƙyalewa a kashe maza a ƙyale mata ina fata an gane ke sa Allah ce sun kashe maza sun raya mata saboda ba su kashe mata ba to a nan na faɗa wancan satin menene dalilin fir'auna na kashe 'ya'yan banu isra'il maza malamai sun yi maganganu da yawa daga ciki wanda ibn kasir ya kawo cikin tafsirin shi fir'auna ne mafarki ya ga wuta ta taso gobara daga baitul maqdis ta shigo misra sai zama duk wani ba misira wutan ta shiga gidan shi ta kona gidan amma duk wani bai hude ganin isra'il da ke misra wutan ba ta shiga gidan shi ba kun fahimci wani abin da kyau to sai hankalin fir'auna ya tashi sai ya tara bokayen shi ya tambaye su ga fa abin da na gani cikin dare kusa al'ada ne na sarakunan da duk abin da ya faru da su za su kira masu musu fasara haka ne ko bokayen su in kun duba kissa annabi yusuf akwai irin wannan to da fir'auna ya tara su ga mafarkin da ne cikin dare wuta ta taso daga baitul maqdis ta shiga gidan duk wani ba misire ta kone gida amma in dai mutum yana cikin banu isra'ilu ta bar shiga gidan shi ba sai suka ce wannan alama ne na cewa a cikin sunan akwai wanda zai taso zai zama ya gama da misrawa gaba ɗaya ya rusa mulkin ka an gane ko zai zama mulki ya koma hannu daga nan sai fara ɗaukan matakin to duk wani jariri da aka haifa a kashe shi muka ta inda ma za a haifi wanda zai musa mai mulkin nawa ya manta Allah ne ke yin abu wasu malamai suka ce a kawai su dai bokayen shi ne suka ce da shi sun hango a cikin bincikensu ta waɗannan yahudawan da suke misra da kake azabtar da su fa ai suna dan suna zaman dawo ne kawai suna kallon gari kawai likimo suka yi suna wani gwamna ko yace likimo kawai yayi to su ma likimo suka yi kawai suna kallon ka ai suna da alkawari da kakansu ya musu cewar za a haifi wani yaro a cikinsu zai zo ya zama mai mulki su samu ɗaukaka da izza kai kuma za ka ƙasƙanta ya ce to duk wani yaron da aka haifa a kashe shi ina fata an gane wannan ne daga cikin sabubba da ya sa ya ɗauki wannan matakan da yawa daga cikin malamai sun ci ya yanka yara sama da miliyan ɗaya jarirai kawai jariri fa kalli bala irin na firawa ana haifan shi ba zai kwana ba za a yanka shi yankan rago isa Allah ce yuzabbihu na abana'u a wata aya yuqattalu na abana'u duk da abu ɗaya ne da kisan da yankawan duk ɗaya ne yankawan ta hanyar da aka yi kisan kenan to Allah sai ya ce wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim a cikin hakan wa fi zalikum a cikin wannan azabtar da ku da suka yi a cikin wannan azabtar da ‘ya'yanku da suka dinga da kashe su da bautar da ku da wahalar da ku bauta ne babu albashi ba kawai sun zama bayi ba su da aiki sai bauta wa fi zalikum cikin wannan bala'u akwai bala'i min rabbikum daga ubangijinku azimun mai girma to shine malamai suka tattauna cewa fi zalikum dinnan yana komawa ne zuwa ga azaban da aka musu ko yana koma ne zuwa ga tsiratar da su da aka yi bala'un akwai jarrabawa shine bala wasu malamai suka ce tseratar da su da Allah ya shi ake nufi wa fi zalikum cikin tseratar da ku da nayi bala'un azim akwai jarrabawa mai girma kuma an jarrabe su ba su ci ba to duk abin da Allah ya ce su yi ba su saba mishi ba ina fata an gane jarrabawan farko ma shine za mu karanta dai a gaba amma dai ba su ci jarrabawan da Allah ba su bari su yi imani da shi su yi aiki na gari wasu malamai suka ce a'a bala'u din nan yana komawa ne zuwa ga azabtar da su da aka yi lalle cikin azabtar da ku da aka yi da yanka ƴaƴan ku jarirai bala'u wannan akwai jarrabawa mummuna daman kalmar bala tana zuwa da alkhairi tana zuwa da sharri ina fata an gane yasa Allah ya kira bala'an hasana kaga na alkhairi yace wa nabalikum bi sharri wal khairi kitina wa fi dhalikum bala'un lalle a cikin hakan akwai jarrabawa min rabbikum daga ubangiji ku azin mai girma ko kuma a ce duka biyu azabtar da su da aka yi bala'i ne ina fata an gane tsiratar da su da aka yi ba bala'i ne kowace jarrabawa ce mun faɗa wannan wancan sadin ko to a nan malamai suka ce fir'aun ya yi duk abin da zai yi amma ƙarshe bai nasara ba da Allah tashi nuna masa can bai isa ba shi kaskantacce ne yaron da yake nema ya kashin a cikin gidan shi girma ina fata an gane akwai kaskanci sama da wannan yana ta yanka yara ba zai rayu ba ba zai ba zai ma girma ba balle kwace min mulki sai ya girma a cikin gidan shi ina fata an gane to idan ka sallama wa Allah ka huta inda rabbana ba wahala ko duk irin tsi idan ka sallama wa Allah shikenan wallahi ka huta sai Allah ya ce ni وإذ فرقنا وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون الله يقول وإذ فرقنا بكم البحر كتنا لوكتين دا نعينهم ربا مكوكي farakana bikumul bahara na raba muku teku ya zamo ya rabu fa anjaynaku muka tsiratar da ku wa aghraqna ala fir'aun muka nitsar da jama'an fir'auna da shi fir'auna wa antum tanzuruna alhali kuna gani a idan ku abin ya faru ba labari aka ba ku wannan ni'imar da Allah mu kucina ta wannan ayan Allah kawo ta na adunkule ya yi bayani filla-filla a wasu wurare daga ciki akwai cikin suratun shu'ara da suratun shu'ara da suratun araf da suratun tsaha da ita wannan bakara babu inda Allah ya baje kolin annabi Musa kamar wannan surorin da fir'auna da jama'an shi da suratun kasas ina fata an gane Allah ya yi bayani filla-filla daki-daki gaban da ba cika a nan ba an cika shi a can abinda aka bari a can an kawo shi a can ina fata an gane ga kuma mutashabihat ko aramma yana cikin wurin da ke da wahalar hadda kisa annabi Musa da Fir'auna can a cire wawun na a wawun can a canja fasalin kaza ina fata an gane yanzu ka dauki bari ba ku misali ayan nan da muka gama wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumulakum suwal azabi yuzabbihuna abana'akum a suratul ibrahim ya Allah ya kawo ta
وإذ نج- وإن أنجيناكم وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
annabi Musa na tuna mutanen shi liman da Allah ya musu ta in an jaina ku lokacin da na tsiratar da ku kaga nan najjaina ku can kuma an jaina ku sannan yasumuna kun suwal azabi anan yuzabbihuna can kuma wa yuzabbihuna to qur'ani duk inda abu ya canza kuma yana da ma'ana malamai suka ce me yasa ana aka cire wawun a ta aka kawo wawun suka ce dalili anan da Allah ya ce yasumuna kun suwal azabi yana ɗanɗana muku mummunar azaba kamar sun ce ne wace irin azaba sai aka musu tafsirin azaban yuzabbihuna abana'akum yana yanka ƴaƴanku maza jarirai wa yastahayuna nisa'akum amma a can kuma da aka ce yasumuna kusuwal azabi wa yuzabbihuna dalilin kawo wawun can lissafin ni'ima ake musu ba tafsirin yasumuna kusuwal azabi ake ba ina fata an gane ai fir'auna ya wahalar da ku ya dandana muku mummunan azaba sannan kuma ya yanka 'ya'yanku jarirai ina fata an gane yara 'ya'yanku mata wa fi zalikum aka yi kawo wawun saboda nan lissafi ake musu nan kuma tafsirin azaban ake yi ina fata an gane Allah ce wa in farakana bikumul bahara ku tuna ni'iman da na muku a lokacin da na raba muku kogi ya dare gida biyu sai Allah ya ce bayan ya raba kogin gida biyu ce ce wa akharaqana ala fir'aun muka nitsar da iyalan fir'auna to wannan kissan bari mu je suratul shu'ara mu yi aron wasu ayoyi sai su taimaka a fahimci wannan Allah ce wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum muttaba'un wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi innakum متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين الله ce wa auhayna ila Musa bayan bala'i ya yi bala'i misiran ta yi zafi annabi musa shiga tashin hankali da duk wanda ya imani da shi allah ce muka yi wahayi zuwa ga annabi musa an asiri bi ibadi ku fita cikin dare da kai da bayina ku yi hijira zuwa baitul maqdis ku koma falastin ku je ku zauna misir ba za ta zaunu ba bala'in fir'auna ya kai bala'i yace an asiri sara shi da tafiya cikin dare to ku fita cikin dare kan gare waye kun gudu amma fa innakum muttaba'una tabbas za a yi already Allah sanar da su su kwana da shirin cewa ko sun fita cikin dare labari zai koma kunnan fir'auna innakum muttaba'un tabbas za a yi fa arsala fir'auna fil mala'ikati hashirin fir'auna tun ya ji labari ya aika cikin birane manyan manyan biranen misra hashiri na tara jama'a a zuwa a bisa annabi Musa ce Allah ce ni ya tuka bi kulli saharin alim inna haula ila shirki wa inna haula ila shirmatu qalilu yace inna haula inji fir'auna lalle waɗannan mutanen da annabi Musa la shirmatu qalilu wasu yan jama'a ne fa kadan wa innahu وإنهم لنا لغائبون yace kuma lalle sun fusata mu rabo ya baci an taba manya ina innahu lana la ghaizuna lalle an fusata mu fir'auni na ta fada yana ta tada jijiyan wuya ina fata wa innahum lalle su lana a gare mu la ghaizuna an fusata mu sai Allah ko kenan sai Allah ya ce me وإنا لجميع حاذرون yace kuma lalle dukkanmu da ni da jama'ata masu kwana cikin shiri ne ba kun gudu ba wa inna la jami'un hadiruna lalle za mu kwana cikin shiri sai mun kama ku sai Allah ya ce me فأخرجناهم من جنات وعيون fa kullu zai ci gaba وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل fa'atba'u فأتبعوهم مشرقين Allah sai ce fa'atba'uhum mushriki sai suka bi su mushriki na lokacin fitowar rana da suka fita cikin dare kamar da ibn kasir ya kawo cikin tafsiri shi sai fir'aun ya ce kar kowa ya bi su kurabu da su ba inda za su je ina fata an gane ka san idan aka tashi rena ma hankali jami'an tsaro kai ta gudu ba za su bi ka ba sai ka gama gudu ka gaje su kama ka ina fata an gane ka gama guje-gujenka ba a- suna kallon ka musamman idan ana tracking ɗinka kai ta guje-gujen ka ba wanda zai bi ka sai ka gudu ka gaji ka huta sai a tafke ka to shine fa adba'uhum mushrikina fir'auna ce kar kowa ya bi su sai an ji zakara ya fara kuka tukunna kaga lokacin asuba kenan a lokacin sai a bi su a wannan ranar duk misra babu zakaran bai kuka ina fata Allah ya hana kowane zakara kuka haka aka waye gari babu zakara ko ɗaya da ya cara yana cikin tafsirin ibn kasir ya ce lailata izin masa hadikun a wannan daren babu wani zakara da ya cara zakara suka yi tabbacin su kawai ina fata an gane kawai sai ga hasken alfidir gani ya waye fir'aun ya ce to abun ya kai nana ya ce a tara masa sojoji sai da aka tara sojoji dubu ɗari shida dubu ɗari shida ba ‘yan sandan najeriya gaba ɗayan su kaf dubu ɗari uku da saba'in da wani abu ina fata an gane idan ka tara duk abin nan militiri da wane da basu ta miliyan ɗaya ba da polis to sai da ya tara dubu ɗari shida a take ya ce a bisa annabi musa to a wannan lokacin rana ta fara fitowa shine fa'ad ba'uhu mushrike فلما ترى الجمعان فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون bayan da suka bi su sai gashi kuma sun cin masu Allah ce falan ma tara aljam'ani Allah ne tashi zai shirya wani abu yasa su annabi Musa suka kasa sauri ya rike tafiyar nasu fir'auna kuma bai bi su ba sai bayan gari ya waye rana ma ta fara fitowa amma sai da suka kama su Allah ce falan ma tara aljam'ani a lokacin da runduna biyu suka yi tozali rundunar fir'auna suka hango jama'an annabi Musa annabi Musa da jama'an shi suka waiga suka hango fir'auna da jama'an shi rundunan da sun ninnin kasu yawa in za su musu dauki ɗaiɗai ko rabin rabin rabi ba za su samu ba shine falan ma tara aljam'ani kenan kowa ya ga kowa shine tara'a ina ƙala ashabu Musa sai mutanen Musa suka ce inna la mudrakuna shikenan an cin mana mun ba mun lalace duk cikin dare suka fita fa sun yi tafiyan awanni amma gashi an cin musu inna la mudrakuna kare mu ta kare ƙala Musa قال كلا إن معي ربي
To سيهدين abinka da wanda yake magana da Allah, mutanen shi hankalinsu ya tashi, inna la mudrakuna an kama mun kala kalla. Yace ko kada inna ma iya rabbi sayahadin. Yace ubangiji na fana tare da ni. Sayahadin zai shirye da ni. Zai kawo mana mafita ba abin da zai faru. Hankalin shi a kwance kamar ma bai hango Fir'auna ba. Inna ma iya rabbi sayahadin. a nan malamai suka ce idan ka kalli kissan annabi Musa da kissan manzo Allah sun sha bamban shi annabi Musa da ya hango Fir'auna da jama'an shi da hankali ya tashi ya ce inna ma iya rabbi ubangiji na na tare da ni sai hadin zai shirye da ni amma shi annabi da Abubakar As-Siddiq da suka shiga cikin kogo kafiran Makka suka biyo su Abubakar As-Siddiq hankalin shi ya tashi sai ga su a bakin kogon ya ce inda ɗaya zai sunkuya zai gyara hancin takalmin shi zai iya ganin mu ina fata an gane abubakar siddiqu da hankalin shi ya tashi kala inna allah ma'ana ya ce allah yana tare da mu shi bai ce ba allah yana tare da ni ina fata an gane ya ce inna allah ma'ana malamai suka ce saboda me suka ce saboda shi manzan allah alaihi salatu wassalam shi ne annabin ƙarshe idan ya tafi babu wani annabi bayan shi saƙon isar da saƙon yana kan al'ummar shi to inna Allah ma'ana ina fata an gane saboda aikin nashi zai baro al'ummar shi ci gaba da yi ba zai tsaya ba amma duk wani annabi kuma da ya rasu da awon shi ya tsaya Allah bai dora al'ummar shi ci gaba da wazi ba kowa yi ibadar shi tsakanin shi da Allah amma al'ummar Muhammadiyya kuma yace ballighu anni walau aya kowa haƙƙi ne isar da sako na koda da aya ɗaya yasa ce ce inna allaha ma'ana ina fata an gane shi yasa al-busairi yace fasidqu fil gari wa siddiqu lam yarima wa hum yaquluna ma fil gari min armi wiqayatullahi khairun min mudha'afatin min ad-duri wa al-alim min al-watani a cikin baiti a takaicin takaitawa da annabi Musa ce inna ma iya rabbi sayahdi me ya faru
فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم a daidai wannan lokacin bayansu fir'auna da sojoji dubu ɗari shida gabansu kuma teku akwai hanya a teku babu ina fata an gane ke yasa wani mai baiti yake cewa wa in ka iya ruwa jirgi a cikin teku ba ka fita ba ya ce ko da an yi magori in ba ka gaji hauka ba ina fata an gane babu iya ruwan da zai tseratar da kai a teku sai dan baka taba ganin teku ido da ido ba to gaban su teku ne bayan su kuma fir'auna da annabi Musa to me zai faru sai Yusha bin Nun yana cikin manyan ɗaliban annabi Musa Yusha bin Nun shi da Yusha da ake faɗa da Hausa ina fata an gane sai ya tambayi annabi Musa ga annabi Musa ga annabi Harun ga Yusha shine halifa annabi Musa yanda ka san Abubakar da Siddiq da annabi haka suke shi ya ɗauki ma kusan aikin bayan annabi Musa ya rasu. To shi ne sai ce annabi Musa, mai Ubangijinka wani umarni ya baka, kawai ka ce inda iya rabbi. Ina fata an gane, ga Fir'auna na zuwa, kuma ga ma a gaban teku, amma magana ka ce inda iya rabbi. Me ya ce maka? Ina fata an gane, sai ce ya ce mu fita cikin tekun nan. Ya ce wannan teku ce kwarai. shi ya fara shiga shi yi shau an ce da ya kada shiga tekun sai ya dawo ya ga zai mutse sai da ya maimaita haka har sau ya ce shi ya yi imani annabi musa ba ƙarya yake ba tun da allah ce a shiga kawai sai ya shiga da ya shiga ya shiga sai ya dawo ya ce akwai sabon umarni ya ce babu ya ce nan din da aka ce bi. ya dawo ya ce wallahi ma ka zabta ya ce wallahi ba ƙarya kake ba amma akwai sabon umarni ya ce ubangiji na ya ce abin da cikin nan ya sake shiga da aka yi haka sau uku shi ne fa'auhaina ila musa sai ga mala'ika jibril muka yi wahayi zuwa ga annabi musa a ne dorin bi a sakal bahar wannan sandan naka ɗauke ta ka buki wannan tekun da shi da ya ɗauke ta da ya buga da izinin kun fa ya kunu fanfalaka Allah ce sai kogin ya dare gida biyu ke ce faka da kullu firkin kowane ɓangaren ruwa sai kasance ka ɗaudul azim kai ka ce wani babban dutse ne da in ka daki ruwa ka san tashi yake to da ya daki ruwan da ya tashi aka yi dinga tashi sama saboda surfin tekun ana neman hanya ne sai da ya zama wurin da za su bi sai da ya bushe tariqan yabasan la takhafu darakan wa la takhsha cikin suratul taha hanyar sai da ta bushe a take da izinin Allah sai ya zama yadda ka san tsakanin duwatsu idan kana tafiya tsakanin dutse da dutse haka tekun ya zama musu sai Allah ya ce mi
وأزلفنا ثم الآخرين bayan annabi Musa sun shiga sun tsallake Fir'auna suna can sun tsaya suna ganin ikon Allah ina fata an gane ga dai teku ya dare Fir'auna kuma ya ce shine Allah yana zazzara ido sai da annabi Musa suka tsallake gaba daya suna kallo Allah ce wa azlafna thammal akhayina Fir'auna da jama'an shi da suke can baya sai muka matso da su gaba Allah ne turo shi a ya kamata ya juya in dai ana aiki da hankali psychologically koma ya kamata yi. amma Allah sai ya hankalo shi sai ce kawai mu je mu bi shine wa azlafna thammal akharina muka matso da waɗanda suke can baya muka ce ku taho da suka taho me ya faru وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين Allah ce sai muka tsiratar da annabi Musa wa man ma'ahu da waɗanda suke tare da shi ajma'i da gaba ɗayan su ko mutum ɗaya ba wanda ya halaka sun ma'agaraka nan akharina waɗancan na bayan da suka zo suka shiga fir'auna shi ne a gaba ana bin shi sai da Allah ya bari gaba ɗaya sun shiga Allah sai dulmuyar da su ina fata an gane to shine ya ce wa id faraqana bikumul bahra ku tuna lokacin da muka raba muku teku gida biyu fa anjaynakum muka tsiratar da ku kuka tsallaka Allah ce wa aghraqana ala fir'aun sai muka nitsar da muka halakar da fir'aun da jama'an shi wa antum tanzuruna kuma a idon ku abin ya faru ba labari aka ba ku ba dan da suka tsallake sun tsaya suna ganin ikon Allah su ga shi ma zai shigo ne ko ba zai shigo ba a gaban su fir'aun ya shiga da jama'an shi a gaban su kuma Allah ya ce turo ni haɗe Allah ya ba ruwan umarni ya dawo ya haɗe yadda yake a lokacin fir'auna da ya ga haza sai ce zai musulunta Allah ce wa jawazna bi bani isra'ila ba وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين Allah ce muka tsiratar da annabi Musa da jama'an shi ainihin muka haurar da su wannan teku fir'auna da junudu ya suka bi su Allah ya ce sai muka ainihin sa wannan ruwan ya haɗe to fir'auna da ya ga bala'i sai ya ce amantu na yi imani billadhi amana bihi banu isra'il wa ana minal muslimina ai ni ma ina cikin musulmai ina fata an gane a lokacin yanayin zai musulunta Allah ce al'ana
الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين al'ana sai a yanzu bayan ka ga mutuwa sannan ka ce za ka yi imani wa kunta min al-mufsidi bayan ka yi barna ka kasance daga cikin al-mufsidi da masu barna a ban kasa wa kad asaita qabl ka yi aikin sabo kafin yanzu kuma ka kasance daga cikin mabarnata yanzu ka ce za ka yi imani dama ka'idar tuba shine ba a tuba idan mutuwa ta zo a lokaci biyu Allah ba zai karbi tuba mutum ba ina fata an gane a lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo ya fara zare ran shi ko ya tuba ba zai karba ba Allah ya kulle ko- kofar tuba a wannan lokaci lokaci na biyu shine idan rana ta fito ta yamma rana tana fita ta gabar za a wayi gari rana ta fito ta yamma duran da rana ta fito ta yamma hadisi ya tabbata annabi ya ce kofar tuba an kulle ta duk wanda bai imani ba kafin lokacin Allah ba zai karbi tuban shi ba ina fata an gane to anan abinda za mu kalla cikin kissan fir'auna zaluncin da fir'auna ya da banin isra'il da yanda yake ji da kanshi da ainihin mulki wanda yake da masu gadin shi kawai sojoji ne dubbai ina fata an gane idan ka je ka garin lobzo a egypt ka ga gine-ginen fara'ina za ka yi mamaki inda asalin yallaɓoi fir'aun ya rayu yallaɓoi na banza ba amma ba na daraja ba yana fata an gane idan ka ga gine-ginen da suke na mulki har yau a duniya wannan abun abun mamaki ka ɗauki a haram ne sunansu da turanci pyramid waɗannan pyramid ɗin da suke egypt har yau duniya ta kasa gina iri shi babu technology da zai iya wannan gini china sun yi trying sun gagara america ta yi ba barack obama da ya je wurin ya ce sun tafi da ilimin su wanda suke wannan abu ina fata an gane to wannan fa'anin shi ne kawai don ajiye gawar fir'auna wannan pyramid din an yi su ne don fir'auna ya mutu a kawo shi a ajiye shi a saboda tsabar isa ya yi zalunci ya yi mulki ba abin da bai yi ba amma ƙarshe mai Allah ya kama shi yadda ka san za ka kama ɗan sako ina fata an gane wannan kawai min babin buga misali ne ba da abin ya kai haka ba ɗan sako ma sai ku ta guje-guje da shi haka ne ko ba haka ba lokaci ɗaya Allah ya kama shi to wannan yana tabbatar da hadisin imam muslim daga babban sahabi abu musa al-ash'ari annabi rahama alaihi salatu wasallam yake cewa inna allaha la yumli lil-zalim tabbas Allah yana yi wa azzalimi jinkiri hatta idza akhadahu lam yuflithu har zuwa lokacin da idan Allah ya damke shi ya kama shi ba zai kubuce ba ke sa qur'ani Allah ce kazalika akhdhu rabbika وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد Allah ce kamar haka Ubangiji yake kama alƙarya wa kazalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura kamar haka damkan ubangijinka yake idan ya kama alƙarya a lokacin da take azzaluma take sabon Allah inna akhdahu alimun shadid lalle kamun Allah alimun kamu ne mai tsanani mai radadi shadid kuma mai tsanani to duk abin da mutum yake dan Allah ya bashi dukiya ko Allah ya bashi mulki ko Allah ba shi sarauta ko Allah ba shi wata matsayi ya zama azzalimi to ji tsoron ran da Allah zai kama shi Allah ce wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid inna fi dhalika la ayatan liman khafa adhab al-akhirah إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهور Allah ce inna fi dhalika la ayatan lalle cikin faruwa haka akwai aya akwai abun daukan wa'azi akwai abun daukan izina amma kadai liman khafa azabal akhirah ga wanda yake jin tsoron azabar ranar gobe kiyama zalika yawmun mash- mashhudun lahun nas ko majmu'un lahun nas wa zalika yawmun mashhud Allah ce fa ka ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalima فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة وهي خاوية على فهي عروشها.
خاوية على عروشها saki karanta fa ka ayyin min qaryatin فكأي من قرية أهلكناها wa hiya وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها مم.
وبئر معطلة وقصر مشيد da ka can gaba kaɗan a kota aya وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير Allah ya faɗa cikin sautul hajji fa ka ayyin min qaryatin law law daga cikin alƙaryu waɗanda suka kai suka kawo Allah ce ahlaknaha muka halakar da su wa hiya zalimatun saboda ta kasance azzaluma wannan alƙarya fa hiya khawiyatun ala urushiha sai gashi nan ta durkushe akan turakunta Allah ya dammara ta ya halakar da ita yace wa ka ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalima alƙaryu nawa muka musu jinkiri alhali suna azzalumai amma a ƙarshe sun ma'akastuha sannan muka kama su Allah ce wa ilayyal masir makoma a gare ni yake Allah ce wa qad makaru makarahu wa inda Allahi makruhu وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال hakika azzalumai sun kulla makirci wa inda Allahi makruhu amma makircin da suke kullawa a hannun Allah yake ina fata an gane ya san me suke kullawa ya san zaluncin da suke yi wa in kana makruhum litazula bihul jibal ko da makircin nasu girman shi ya kai ya kawar da dutse